إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم yau talata um sana ta bakwai ga watan rabi'an al-akhir ta tara ne ko ta tara kaza ta tara ne ko to ala buji ta takwas ko ta tara ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1440 bayan hijira Annabi alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wanda ba sabani 25 ga watan 12 shekara ta 2018 miladiya za mu tashi darasi na 34 a wannan littafi mai albarka al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alayhi shekar idan ba manta ba mun tsaya hadisi na 223 za mu tashi na 224 a cikin kitabus sala mala yake wato hadisi na 224 an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da khalal masjida lallai mazo kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shiga masallaci fada kana rajulun fa salla kawai sai wani bawan Allah ya shigo yana shigowa sai ya salla shine ba da ce wannan sallar da ya shigo yayi wata sallah ce aka ce sallah ce wanda take tahiyatul masjid sai zo bai zauna ba sai sallah raka'a biyu da ake kira gaisuwar masallaci annabi alaihi salatu wasallam yake idza dakala ahadukumul masjida idan ɗayan su ya shigo masallaci fala ya jilis kada ya zauna a tayi sallar raka'atai a sai ya sallar raka'a biyu sunna ce mai karfin gaske idan mutum ya zo zai jira a masallaci to ya kamata lallai ya fara yin wannan sallar raka'a biyu to amma um fala ya jilis wasu da ba daga cikin malamai da suke to wato um al'amru lil wujudi yana nuna wajibi ne a yi idan ka ce san rak'atai sunnatul masjid ko tahiyatul masjid wajibi ce to ka mai da sallah gida ko kana cewa wajibi da yamu ce to salloli sun zama shi da shi ba wajibi ba ce amma dai tana da karfi ya kamata in dai ba wani dalili ko karfafe idan ka shigo kai shikenan idan dai mutum ya shigo in dai ba da wani dalili karfafe ba to idan ka shigo kai kawai yana hakari da na shigo zan zo zaura anan larura ce idan da zan zo misali na yi sallah anan to kamata in tashi na yi tahiyatul masjid kafin a shirya abubuwan da za a shirya an ga da ke ko saboda haka yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske idan mutum ya shigo masallaci ya yi sallah raka a biyu kafin ya zauna wannan sallar sunan ka ko da da asuba ko ga da asuba annabi alaihi salatu wasallam a gida yake yi tayyatul masjid tsawon raka'a da fajr a gida yake inda ya shigo ta da sallah yana shigowa baya wata sallah saboda shi ne liman amma kai da zaka zo kai a gida in ka zo jira to kafin ka zauna zaka yi ne raka'atai da fajr ba sunan ta zaka yi tayyatul masjid ba sunan ta raka'atai da fajr ba sai dai in ba kai ba kana ta sauri ta zo masallaci to idan ka zo sunan ta wato raka'atai da raka'atai da fajr wacce tayyamu za kuma ka kuma mikewa kai wata a'a kai ta wannan guda biyu da sai ta isa abinda ba zai kace kenan ba sai ka kuma mai mai wata ba ka tashi kai kai biyu kai kai biyu idan aka yi alfajir ya kullo abin da aka hoka ta shine ai sallah raka a biyu kawai idan ka zo ba kai kai yadda masjid ba ba ka raka sai alfajir ba biyu ta isa ta isa wannan shi wa alaikum salam na'am na'am um kana so ka ce alfijir ya riga ya bullo amma shi ya makara da yi a farko alfijir ba ko shi ladan shi kuma ya yi raka a kai da fajirar sa ba dole bane zaman sa zai yi zaman sa ai makara ya yi kuma da abin da ake bukata a masallaci ko a gida a gida ya taho idan ya taho masallaci ba za a yi tayyiyatul masjid ko in yayi ta zauna idan kuma a masallaci ne to idris ne ba za alfajir ya kullo ba idan ya ga alfajir ya kullo yanzu amma aladan bai kira sallah ba sai ya yi sallar zaraka sai da bajirin ba sai ya kuma yi ba ba sai ya kuma ba na'am idan mutum ya zo ya tarar da imam ya da sallah ko bai yi tayyiyatul masjid ba to ka'ida dai dai gumi ba da an gidan kuma sai ta ke yi ana iya biyan sai ga bayan asuba ana iya biya ya tabbata hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya yi wa ya tabbatar da wani sahabi a ka ko kuma yin ubangi ba saboda haka ya inganta cewa idan ka taho masallaci an tare sallah ka bi liban kawai sallah zuwa bayan an gidan sai ka tashi kai tahiyatul masjid ka ana iya biyan sai na saka azan da gudu abu wannan shi na eh تهيئة المسجد shine magana da dakta yayin saboda haka duk magana da yake eh babu ba dole bane mutum ya tashi ya fara kawo ke zaman ka kawai ku gaba da tasbihi ya karanta qur'ani ko ya talazimi abin da dai zai wannan shi ya kamata gaskiya ba da ba su yayi laifi ba amma yake a sunna annabi alaihi salatu wasalam shine a zauna din amma idan ya tsara kada wani ya ce yayi laifi ba laifi ba tunda ita na guda a tana da lokuta amma dai abin da aka gani zawo da Allah alaihi salatu wasalam da garaka a dole ko zuwa ya tsara da sunna wa khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi dacewa shine ne alƙayi koyi da annabi alaihi salatu wasalam daga tayyidatul masjid ba samu yana tsara wata sallah ba shi da ba ne ke in dai ba wa abuwa da kadai da baji in dai ba tayyidatul masjid wato a zauna a masallaci ake a kai sunnar yadda ake koyi da annabi tun daga 24 hours din sa gaba daya haka nan da lokacin da ya dace daga wasu ya zuwa kullowar rana ai akwai abin da ya koyar to kana so ka dace to sai sai kai koyi da wannan wa iyyakum to saboda haka wannan shi ne barakala rajulun fasalla wani bawan Allah ya shigo yin sallah wasu suna kawo sunan su sai shine sallah ibn rafi wasu na kawo amma hadisi bai nuna ba amma wasu da tafai ko da zan na duba ko da yayi nan jinin cewa sunan sa kallah ibn rafi to saboda haka thumma jaa bayan ya yi da sallah ta san tayyidatul masjid fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya tasu sai zo zai wuce sai wa annabi alaihi wasallam sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ayyuhan nabi yayi masa sallama فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام جاء الله عليه الصلاه والسلام يجي يوم السلام يجي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فقال لن تجي الذي لا عبد سلم عليك يرجع فصلي باو الله ابو بكر صلى فانك لم تصلي دوم بك كما صلى وان دي irin wannan sallar ce Allah ya yi ka karɓar wannan sallar da kai ba yarje fa innaka lam tusalli ya ga bayani da lam domin malamin ce cewa kana kore yanzu da har abada shi ta Allah ya amfani da ita a suratul du'a qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai taba aiwa kuma ba zai taba aiwa ba zaka ce lam tu salli kai ba ka taba sallah ba inda irin wannan gaji kuma Allah bai taba karba ba irin da zaka ce kai ta ji hankali a wata rana mu da yaba Hudai Fatul Yaman ya ga wani bawan Allah yana sallah da tijo a masallaci dai da ido da yawan sallah da shi bayan amsa sai ce mundu mundu tanawadin ki salli mundu kam ki salli ki kana no kana wannan sallah yake kam ki da tanawad yake ki kana amku yana irin wannan sallah sai ce wallahi law mitta ala zalik mitta ala ghairil islam yace wallahi da zaka mutu aka haka to ba kan kirba musulunci ka mutu wallahi ba zalla ba haka Hudayfa bin Yamani ya ga wani bawo Allah Hudayfa kuma shi ne sahibu sirr sahibu sirr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe al'amarin sallah ba ruwa ka bane shi yadda mutum zai wallahi ya kokari ya ga ya kyauta ta sallah abubuwan da bawo yake fada ya ce ai mu koyi na sallah ƙarya ne ilimin sallah min al-mahdi ne ila al-lahdi tun daga tsumban goyo har zuwa kabari haka ilimin sallah yake kullun kullun kara karatun da kake a jihar sallah ne duk wani karatu da zaka yi jihar sallah ne domin ko mu'amala kake gyara mu da sallah ka bace ba aikin manza kai to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yake fa innaka lam tusalli baka taba sallah ba inda irin wannan sallah kake fa sallah sai saki bawan Allah thumma jaa sannan bayan ya sake sai yazo fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wa annabi sallama ko yanzu kuka hada mutum ya fita ya dawo dai kuma sallama ba wani zanga a ce a yanzu ko muka gani sai ka ji ba wani ya zo ba ya gaisa ya ce mu kara ai da ba sai kun kara din mun rabu da kai a wajen mun gaisa ya zo yana gaisa da jama'a ya ce a kai da ba yanzu amma dai mu kara ai dole ku kara eh dogo annaba ne da Allah subhanahu wa ko da bayan dukiya ko dukiya ki saraba ku in aka kuma haduwa zuwa gai ka ko dukiya ki ballan tana ne bakin ko ba zuwa nan an rabu to an kuma zuwa cikin jama'a ai sallama kuma ai musafa to saboda haka thumma jaa ba sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci ne ba ya je sallar sa ya dawo ya kuma yi wa annaba ne da Allah sallama karo nabi fa qala sai annabi an ga yake ya fa sallama bawan Allah ko ba kai sallah ba inna kalam ku salli don baka taba sallah ba dai irin wannan sallah ce malin ke salata sai da tsaya da annabi alaihi salatu wasalam to uku yaje ya dawo fa kala ji ce wallahi ba akata bil haqqi na ranti da wanda ya aiko ka da gaskiya da tantanta ma uqilu gairahu bare ki wanda da wannan cewa kaga ya bai gaskiya sai wallahi ba zai kalla da duk wannan to ba duk sallar da zan yi irin ta kenan irin ta nariya fa alimni kau sai ji ya rasulullahi koya mu kaga wannan ba Allah ya taimake mu domin yanzu za a bayani ya ya sallar take fa alimni yace kawai a koya ba kana zai ce ila kun ka ila sala annabi yace to kai da ji ne idan salliki za ka yi sallah fakabbir abinda ake bukata kaga ila kun da in kai yi kana da fakabbir to kai kabbara takbiratul ihram wajibi ne rukuni ne duk wanda yake da sallah ba ina wallahi Allah bai karba ba don baka shiga sallah ba saboda haka rukuni ne ma yadzabu min wujudi il wujud wa min adami ila adam din rukuni abinda in babu ba sallah ka fita saboda haka sallah tadbiratul ihram addu'a ga yi ko da liman yana ruku kai sai ka ga Allahu akbar Allahu akbar fadlahu ijra'u da aka yi a baya kai ka tadbiratul ihram ko da kana kabbara sai dago karka dago ya dago kar zarka amma ka samu jami'i ai ko da raka karfi ka samu jami'i saboda haka sai annabi ya ce mata kai kabbara ثم قرأ ما يسر معك من القرآن sannan ka karanta abin da ya sawwaka da gare ka na Qur'ani abin da ya sawwaka anan ne mazhabar ana Abu Hanifa ya dauka cewa an kazo kai kabbara duk abin da karanta kawai yayi shi ne da wanda hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma duk malamin jigo sun taba kan cewa wannan magana ta zaba da kai kuma gaskiya magana Imam Malik imamu tabi imamu ahmad da karbi cewa dole ne ba ya sai dai idan kujeri da muka biya a baya wanda yana da raunin kokolwa ko ba sabon musulunta mai raunin kokolwa wanda za a yi koya mai ya kasa kamar yadda na baku misali wata yarinya ana ta faman an fa'awa ana faman tana kaman to saboda haka wannan suna iya zama ba a zurai to sai a wasu kasawa wace a aini wanda za ka cuta ce kawai larurar wanda ba wanda yake ba ya samu kansa irin wannan yanayi to saboda haka sai yake to summa ka sannan kai rukui hatta tajma inna rafi'an annabi yake kai rukui har sai ka ruku kana ne rukui ka ruku kun ga shi wanda zai zo ya tafi rukuni ya ce subhana rabbiyal azim ya dago ai ba da zuwa shi ba shi ya guda ɗaya nan sai dai ni man kakarar ya dago to wannan an taba abu idan ni man kakarar to baka da matsala domin ba iya kai tsugunna wata kenan da ya jima saboda haka wannan shine ka'ida ta gaba da wannan kalmomin da ake faɗa suna da fa'ida hatta kadima binna rafi'an sai ka rubu kana da ruku sun marfa annabi yake sannan ka dago kanka bayan kai ruku hatta ta tadi la fa'ila sai ka daidai da kana kuma ka daidai ka shine ba da yake cewa an sai ne gaban jikin ka ko ba yake ka kai ta sun masjud bayan kai wannan sai ka tafi sujjada hatta tatma inna sajidan kuma kalmar ta mai shi sai ka nutsu kana da sujjada alice za ka tafi tun marfa hatta tatma inna jalisa sannan ka dago kanka sai ka nutsu shi ma a gauni lokacin da ka dago daga sujjada farko babu agoba idan ka koma cikin gurbiya ne sai ka nutsu a gauni sannan yake sun masjud sannan ka tafi wata sujjada ta biyu a ta dadma inda sajida har sai ka nufi kana ne sujjada kago na raka dai Allah ya koya ba sai yake sun mas'al zalika fi salatika kulliha sannan kai yadda kai wannan raka dai gaba dai sallar haka za ka yi ta Allah ya koya ba sai gaba dai haka za ka yi ta to kaga anan da muka fahimci cewa ashe nutsuwa rukuni ce a rukunin sallah domin karbata mai nufi gaba ɗaya jumhur sun taɓa kan nutsuwa rukuni idan babu nutsuwa a sallah to ba kai ba abinda ba wuce yake cewa yar baki ba yawa sai lada ba gurin Allah ba yawa ba lada sallah da za ta wani zamu wata ko ta wasa wata ce ko ta gace ce wani a kasuwa kai ta gace ce ba kasuwa yana wani sallah gaba ɗaya ta ji a ta kai sun yayi daga abu gaba ɗaya ta kawai har ya rike yana kaiwa ya kuma yadda ka san ne dire ne ko dire ne yake sai ko tin ya taba jin na ji cewa ya wuce wasu tafi to ba ba wa Allah da bukar kala Allah abin da yake da shi zaka to kaga abin da ya nuna mana anan shi nan kai shi misali kire mutum ya zo ya kabbara Allah akbar a cikin abubuwa mun ce shi wata salatin nabi gaba ɗaya wannan littafin akan wannan hadisi na kai duka wannan hadisi guda ɗaya shine hadisin mutiyu salatin da yawa malamin sun yi lakcoci sun yi maganganu akan wannan har wasu sun yi shiro an samu wanda suke wa hadisin shari'i saboda yana da fa'ida kwarai da to idan mutum ya kabbara ko da yanzu masjidi kun ga wannan hadisi ba akan nabula ne dan wasu suna raina nabula tunda nabula ne ba ra'ayi ne yake gida ba inda rabula ne to kun ga yanzu rabula an ce ka koma ba sai wani zaka farilla min ba ji aula ke domin rabula ce mutane suke jin cewa ai ba komai wara yi ce da kauri an ne da akwai ruksa ba rabula ba akwai farilla cewa za su iya karanta fatiha a jami'a idan sai aka kallaka sai ko a cikin da muka wuce a baya yayin da fatiha a jalla ko a cikin ba azu da jalla mutum yayi fatiha kawai ya jalla sai amma idan mutum ya nuna jin wayayi sallar tayyibil masjidi ko kuma a wadaye ne masjidi ko kuma kawai ba za yi da yake ga dama Allah ne ya kawo domin da ka kora ka Allah din rabi Allah cewa ba sai ba sai mutum ya nuna ko da ba dai a Allah ne Allah bayan ya dora hannu a girbi abin nufi ya karanta ka fasa wato azkar da ake na buɗe sallah akwai su iri iri abin da ake so ake gaya ba a nan wajen sauƙaƙawa shi ne tunda suna da yawa kuma yanzu da yesul masjid za ka yi to karanta da diniya da yau kwanke Allah ko ba ni bai yiwa bai naka ko bai da kaya ba ba ba a zuwa kaje da yau kwanke yi wannan ka ko karabar shi ne abin da ake faɗa wajen da azali yake walaita da wasu ba da kake ta karanta wannan yana hudu ba a kasan annabi alaihi salatu wasallam yake ce ka daukaka ka takaita wajen yin sallah shine malamin yake ce abin da ake nufi shine ka janyo kananan surori ka saba doga dogayen addu'a ne ka ko ga jirwa domin huduwa idan ka saurara yau ka kai fatiha da sura karanta fatiha jalla shine abin da ake nufi da takaita sallah ka tayi to ka bayan mutum yayi wannan ya gama karatu da fatiha da sura to kuma sai ya tafi ruku idan ya tafi ruku dan ya ta wannan tafin hannu ko da jari kama biwa ce haka saboda haka da biya za a yi dan ta kama biwa da shi shine za ka kai ruku kake annaba ne za ka tsara shi to idan ka tafi ruku bayan ka yi shi wannan iyo wato nutsuwa da bai nutsuwa da ake cikin ya ruku shine ya zo bayan ya kama nan bayan ne yake sannan kare haka kada kuma ya tura wuyar da ya haɗu da jikin kirjin saboda haka ni kan da shi zai kalli gurin sujudin sa bayan ya yi wannan ya karanta tanzini da zai subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim ko bihamdihi ko subhana sujudu rabbul malaikati wa ruh ko subhana jalla wa ruh daga cikin wayannan asali da zabuwan yayi bayan ya yi alal akalli ya yi uku kaga duk ni babu da zaka zo zaka zo ko da daga gidan ba wajen dike in irin wannan sallar ne mutane ko uku ne yanzu na gaba alwala da ya ga ya ga ya dole ba ba amma wajen ni babu musamman ba daga mu zaka kamar an yi mutum daga gida ka kun ka koyar da wurin tauri kuma taurin da yake shi ko ba zai shiga wani sai ko ya yi da na ba to a kai ka zo ka koyar ni ya mun ne ba ba abin da muke yi ya mun ne da ya gida ne amma ai dalla da kowa ya san cewa alƙadi ne babu wani dai a gare to bayan kaje yanzu ban yi dalla amma yanzu kana da yi kana da halar ko girman Allah a cikin shi ne yake ji ba wai ko ruwa subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim ko da ta kana halar ko girman Allah a cikin ko in ala inda ka biya wannan sahu don Allah ya da za ga bayan ka da sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd hamdan katira tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama tuhibbu rabbuna wa yarda ai da su ko duwa su sai ko da bazan kai ran bace hamdan katira tayyiban mubarakan fi مبارك عليه وما شكر كوكما من كثيرا سيب مبارك فيه لسي إيانا لديا نعم فيكما التدين تجرى عند التدين ويباتوا في كفين الأرض تابتا هل أيضا إبادة kamar yadda anabila sun kawo abin da wani zai rahoton cewa za ta bude gwiwa amma hadisin da yawan malamai musamman Muhammad na sai cikin albani a ne ruwa guda ne ya ce hadisi ne wanda yake da da inganta saboda haka wanda ya fi gaji shi ne a tafi da tafin hannu a tafi da tafin hannu to bayan an ga mutum ma a sujjada bayan an je kada a jin kudanan dangana da nan ko kada a jin kudanan wannan iya tafin hannu shi ma har zuwa kan bai kawo da kawo ruwa a mutane yadda kai mahallin da wajen kabbar da nan ne mahallin sa a sujjada ba bayanu baya sannan kuma bayan an tafi sujjada abubuwa ba ya yi bukata kamar da yake yi mana abba da sujjada ka aje ba saboda haka um goji da hanci daya ta buka hanta ya uku gwiwar kafa biyar sannan kuma ɗan yajin kafa zuwa a kan yin gogo duk wanda ya tafi sujjada ba ba kan wayannan ba yin bai da su to bai shiga sujjada ba in dai mutum yana da zuciya sai ya wato dora kowanne za a ya da mutum da dariya gobin da ne kawai saboda haka idan hanci bai je wato har da mutum da kawai ta ba shi ka dora hanci da gobi da mu abu sai haka ne da kirawo abu abu guda ɗaya ne ya nuna al'ambu wal jabaha yace abu ne guda ɗaya da ne nuna dora to anan shi ma za a yi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko kai addu'a wa amma su zai fa shahidu du'a hadisi ibn Abbas a kujira annabi yake guda biyu wajen yin addu'a ka roki Allah abin da kake kada yake biyo Qur'ani ba a biyo Qur'ani a kujira idan za ka dawo ayat Qur'ani ke canja mu da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار domin ya zo a hadisi ba ka da karbin larabci da zaka haka larabci ko kuma ka dauko da addu'a da Allah ba da zaka tsara kai da sai ka aro da Qur'ani sun ma ji domin su ne masu jawabi da sani ko kuma wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ce akwai ajoji da yawa sai ka da shi da yawa wanda guda ne wajen karin da gaba ta yi ka rayuwar ka duka domin ko me yake bukata ta da ku saboda haka bayan mutum ya yi wannan a cikin ɗinka ya ɗago shi ma ka idan ya dawo daga sujjada annabi ya ce kada ka koma sai ka ruku a gauri kaga ruku wannan annabi da ta mai da shi saboda rukuni saboda haka wajen rukuwar kuma shi kuma kana da shi ma na wuri na addu'a da ake yi bai da da kai ko dai rabbi sunni rabbi sunni shi ma za ka fahimta da tadabburi za ka kame ko kuma Allahumma ghfirli warhamni wa'afni wahdini wahdini wahdini za ka faɗi wannan doguwa shi ma za ka gane shi sannan daga nan ka koma saboda haka idan mutum zai wannan galan zura ga ya yi sallah cikakkiya baka azumi uku ce hudu ce ka ga babu damuwa amma da yawa wasu za ga sallolin su kamar an biyo to duk wanda ya zama irin wannan yanayin sallar yake ba to ko shakka babu ya gani annabi alaihi salatu wasalam ya gaya wa mutum salatu sallar da ba ba shi ba wanda yake yin haka duk wuri gware da domin ina awala ma ya ta gobe na mu yau ya ba sala farko abu da za a fara tambayar ba wa mu kira da kiyama a fara da kai zaki a cikin sallah idan sallah ta yi kyau idan ba ta ba to akwai matsala to wannan shi ne abin kuli abin da abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu kiyaye wannan na na yawa ku kuma wajen sujjada eh misali abinda ba a so ba a so kinyoyin mutum ta hali da cikin ba kuma a so kamar da wasu ke yi wasu matasa za ga mutum ya tashi kamar zai kira shi in break up shi ma kuskure ne gaskiya kuskure ne saboda haka mutum ya yi sujjada ya tare zamto inda za a aura za a ga kinyarsa kira ba ta yi haka ba ba kuma ta yi haka ba kinyarsa kawai kirin haka ne sannan kana da ofi idan ka tafi sujjada kafafuwan ka ya za su zama ko dai ka bar su a bude ko ka haɗe haɗe kafafuwan ba idan a sujjada ne ana haɗe kafa haka hadisin Aisha ya nuna lokacin da ta laliba annabi alaihi salatu wasallam cikin dare sai ta tabo kafafuwan ta ce ta ji kafafuwan sai lokacin yana sallar dare saboda haka ya halatta idan mutum ya je sujjada shi ne babu abin da malamin suka fi karfafawa idan kai sujjada sai ka haɗe ka bago ba a yi wani wani ya dora kafa ne kan da ko ya riba wasa da ije yana dora abu a baya duk bai halitta ba sannan abin da ake so a kiyaye kamar da malamin suka kawo kamar da wani mawaki yake cewa idan na hadu kumna ni salati fa inna la nurina hada al-itiyani fi hadi sittati gurubu ba'idi wal kifati fa ta'alayhi kaga abu na farko shine wato buruki wa hindu faduwa irin da dabbobi mutum ya tafi da da gwiwa wace fadi da alaihi ko wai wai wai mutum ya rika wai a kanna za ga wasu na yi wa naqru qurani da tattakan kurciya wannan abubuwan gaba ɗaya arabun da yake da sallah wa iyya'i kalbi sannan kuma da zama irin na gari zaman kare shi ne yadda za ka an zauna idan mutum ya zauna sai ya kafe kababuwarsa a tayya amma inda sai ele tahiyya saboda haka a tayya sai ya kafe kababuwarsa amma idan zama ne da kan su jira ji ya halatta kai wannan zama Abdullahi na Abbas yana yi cewa idan mutum zai koma wata sujjadar ba ne zai irin wannan zaman na kafe kababuwa an gane da ko yawa to a nan ne kawai aji amma a dai yawa ai za ga matasa suna yi kuskure ne idan mutum bai da lafiya kuma wannan larura amma idan lafiya tsarar to kuskure ne mutum ya kafe kafa a zaman tahiya lokacin da za a yi zaman tahiya ba a yi zaman tahiya iftirash ake ko tawarru iftirash ne ko tawarru ba a yi ibadi ita har yara yin gare bai da sabida sai Abdullahi da Abdul yana yi a kamar yadda ya tabbata a sunna saboda haka wannan shi ne to kaga sai faɗi wannan cewa wa wai jari kalbi sannan sai shi a wa adnaji aini inda sai ya ce ayyaki da mutum ya rika wasa da hannunsa wajen tayya kaga yana wasa kamar wanda yake wasa da jelar wato jelar magi ko wani abu da ya saba da wani saboda haka wayan abubuwan da haramun ne yayin da mutum zai yi sallah ya tabbatar ya ni kance in yana so sallarsa ta karbu sai shi auqahu wa yaji kalbi auqabat fi jirani shine ne shida ikawu kalbi shine wannan zama auqabat fi jirani ko kamar yadda dabba take dabbobi dawa take sun fada dangalalin hannu saboda haka duk wannan abubuwan haramun ne mutum ya aiwatar da su a sallah na fatan wato yana magana akan bayan an yi wannan ana zaman tafiya kan kana da fuska biyu ko dai da haliku sababa ko kuma ne al-ishara bi sababa ko dai mutum ya motsa dan yatsan haka ko kuma ya tsaye ko to saboda haka za ga wai an gaba an gama da yake mutum ya hada ya buga wannan ba shi a gari da yawa akwai malaman da akwai wani malamin mu da da yaro sai wa ya gusa wannan ka fara kawo wannan jini yake yake shi a suka kawo wannan yake aka ce me suke ji yake ai suna so su ga ma Allah ya tsine wa Abubakar da Umar wannan buga hannun wani tsinuwa amma iyayen mu da kakanni duk mun ga zo mun ga na ga waje a buga hannu a cinya kuma har yanzu akwai jiya da suke sallah in ba ce da kai su kai ba na su bane in su zasu yi ta sallah amma Allah ya ji sun zaje a baka su kuma sallah a wannan abin da kawai yanayin aiki da shi ba alaji ni na taɓa bin wani a waje dan da wani mun taɓa zuwa ga yi sallah da ba an ga mu je jira akwai su da yawa naga sallah sai da naga yayi wallahi har yanzu tunai sai wannan ɗabi'ar kawai a yi wani abu a buga ko wani aiki da zai ga wani abu akwai wanda daga da aiki da ya buku jikin ya tsaka shi ne wanda wani zai hudu wani zai biyu idan ya hudu da kadan da zuwa yake Abubakar da Umar da Hamza da Ali shine hudu shine ya buga da yawan su Abubakar in ya buga da biyu Umar in ya buga da uku kuma Aisha ta hudu kuma Hamza shine buga wannan hannun nan yawa yawa ai suna da wannan dabara ne kuma da yake idan mutum ya kauye farilla cikin ko kauye wala rukuni ya raka da take kallai da yake hurjar da ita ba raka ba raka da gaba saboda haka ku karka ga daji daga aiki sai an zaki sai ya kuma wata bai tuna ba eh idan misali dama idan ya rusa raka a sujjada guda daya ya kuma muke faɗa ta in ya tashi to na raka ta tashi da lai to shi ke ma hanin wannan ya faru na ban da to daga yanzu kada daga jin karatu daga ran da ya kan ya tashi sai dan kace maka zai saki salloli an da aiki eh to daga wannan ranar kare saki sai gyara da ba garin da eh shine kawai sai gyara eh idan mutum ya ji zatul istira a kan ajin ya tabbata a ruku shi ba ka gane ko ya tabbata hadisi cewa annabi alaihi salatu wasallam wani lokacin ya hadu kule hannu kamar zai dubo kulli shine ake kira da al'azmi saboda haka ne dunkule akan gaje ta zo akan wannan hannun na zargi zai dogara ya taji sai amma inda na zana ne da sai mutum ya yi jisatul istira idan ba jisatul istira ba ne yadda yake kudin nan inda yake ma haka hannun sa ne zama kalke kuma gwiwa sai ta zai fara raguwa sannan hannu ta bani tafiya tunda wannan ne fara zuwa to shi ne zama karfi ka gane da nake nufi yawa saboda shi ne gwamna kawai ya tafi da tabukan hannaye domin zai tashi kuma gwiwa zai fara raguwa domin ta tazo a karfi an raba biyu kowa ya dauka duk sai duk shine abin da muka faɗa wannan gayi ne dan gayi ne ya ka tabari mutum zai ji da ba biyo da ba mun da kasa kuskure ne abin da yake daidai shi ne sai yan zai nike sai ta ai mai da hannun sa kasa sannan zai ne eh kuma ya dama ya azumi da amma da da ne shi shi eh na'am na'am kafi kababuwa idan ma zai ka abe ba kyau ka ban kai ba da cikin da larurar yawa in ka yi liman ake zo ka kalli kawo yayin da ya zo ka kalla ni ba za a cutar da wani yake da Allah nan kawo kun yawa shi ne amfani da ni da wani ta wannan kun yawa saboda daga lokacin da aka zo a tsaiwa ba a kalla duk lokacin da za a tsaya kaga cewa iya ba dinka iya ba dinka ba iya ne kai a wajen akwai matsala iya bani da yadda kake dai ka ga bani da kike ne sai ji duk ko da wannan da yake dai to ran to ka baka ala ka to shi ne za a in aka tsaya a Allah aka zo ba wanda zai damu ni don kowa iya ma din zai zauna amma daga lokacin da aka ce za a zo an wani ana ba cewa dan Allah ba za ta ce ba a zo an bomba da za a zo ya kalle zauki wani ya kalle zauki ai da matsala to ji ne su ne ajin magana da muke a kan su muke magana su suke kawo matsala da wanda zai zo bane da wanda zai warka zaka ba daidai ba tawaru to wannan inda kuskuren yake ba za mu je gaba shine idan muka zo za mu zo zaman tayyiya nan gaba ya ake zaman ta za ga mu su kuma za mu ga matsala da ban ba gaskiya ko ba ciwon kafa wanda zai zo ce gaba eh duka zaman da zai yi akan mazaunan da zai zauna to anan sai ga ya ka hankali jama'a alhali kana da idraj kana da tawarru tawarru yaushe annabi yake a zaman karfi za mu zo ta biya insha Allah yanzu nan ita ma dai mu kwatanta ya ce wannan shine hadithul musii salatu a karkashin wannan hadisin mun koyi cewa lallai annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa lokacin ya zauna a masallaci ba lokacin sallah ana so wanda yake liman shi ba lokacin kawai da ba a ji ya yana ina ya yana masallaci yaje ya zauna ba a lokacin in wani nazari zai yi idan kuma a wato kawai zama zai ya huta shi ma zai zauna a lokacin da ya ga masu gina da kasa wani ya makar mai sallah ba ko kuma a wani kawai ya shigo ne zai tafiya da masjid ko za su wani tattauna a nan zai mura'a din dabi'un ko kuma tare kuma a nan zai iya gyara yana so gyara wasu abubuwa sannan kuma mun fahimci cewa hadisin ya nuna mana lallai an shigo masallaci a yi tahiyatul masjid sannan kuma bayan nan a ji yara masallaci yara sallama idan an zo masallaci za a yi sallama dan wasu dauka suke masallaci ba a sallama idan sallah ake nuna za ka yi mutane sallama amma ba sallah ake ba ana sallama sannan kuma ya halatta a ji idan kai mutum tambaya ka iya jinkinta jinkinta hankal da zaka ba mu koya a yi har sai ka ga yawa wasu abubuwa da zai amfana da shi ko mutum ya ba tambaya kan wani abu kaga cewa wannan abu da ya tambaya to abu abin da bai ba gane shi ba ya tsallako kan wannan to ba ga ba wannan kamar yadda hakan ta faru tsakanin ajin suratul da Allah ya ce ma din ka biya ni ka ya Musa ko yace kare illa akaya aka wakawa alaiha wa hudu biha ala jannah Allah ya iya nan bazai ce wani ya biya ba ari da uku ai ba tambaye ji wannan ba yace wani ya biya ba ari da uku to da aka malamin ce to ya halatta a wannan kenan sannan kuma ya halatta ka nuna wa aje mutum ya fito ba ya gane ya bayyana kuskuren a kan kan da take to a ne ba wuce ka da ba shi kan da wannan malalai domin ga a lokacin wannan zamun muke sai dai idan mutum bai yi abu kada ya ji ai mun dade da shi sai dai shi wanda zai koyar din to yayi amfani da hikima domin ga abin da wuce ya ga ya wanda ko kuma abin da yadda annabi alaihi salatu wasallam ya yi wannan wata rana Abdullahi bin Mubarak da Imam Shafi'i wajen sai Imam Ahmad suna tafiya su ga wanda ke jira ta alwala ji ya zubar bala kai ji duk ba da wani ne sai ka wannan ba Allah wala ya ji alwala amma ya za a sai Abdullahi bin Mubarak yace Imam Shafi ke za ka ba da dabara yace abin da za a zo mu je mu fara a wannan a gaban ka mutum tam ki ga mutum ce wani sai ka ji alwala ba wani ma bi ta mutu a junan mu suna zuwa gaban da tije yayi ne yin nada wanda ba ba wai za a kula abu ba a zo a wuce a ce ai ɗayan ma da kenan ba da shi yana ganin su suna wannan surutun kawai sai yake suna dawa biya wannan yana cewa wallahi na fi kariya yana aika ba yace kai ne ba da yake ce wai na yi abu da ce ban biya kuma shi ma bayan bai biya ba shi ke su kowa ya yi da saboda haka sai kawai ibn mubarak ya tsaya ya alwala ne kyau shi ba ya ba mu tafi ne duk suka yi da shi ke to bayan Allah ya kufi da alwala yace ai wannan kaga wato yace bala ji da wasu ne yake bala cikin dabara a duk koyar da shi alwala kuma shi ma ya gane zuwa shi a koya ba sai karba to saboda haka wannan shi daga lokacin da gaskiya ta zo mutum yake karba to a lokacin ake wannan ba ke kira girman kai domin annaba ne da ta zani yake badal al-haqqi wa gamtun nas shine girman kai raina mutane da kin karban gaskiya shine shine wato wato girman kai kin gaskiya da kuma raina mutane to wannan shine ana ana sai ta yi yadda masjid yawa yawa annabi alayhi salatu wasalam akwai lokacin da ya ali ayi sallah a cikin wannan hadisi sun tabbata a zara sannan kuma ga wannan hadisi da duk ba wanda malamin ke ce ba din karo kawai ana kiran kan yi da abu kallon da ake kiran su zawatin asbab ma abu ta da nini ba haka kawai mutum yana waje kawai ya ga ranar da ba kawai ya bude sallah ba wannan ne da kowa amma dalili ne kawo da masallaci dalili to zai yi tafiya da mutum dalili wani dalili ne kawo da inda yake kuka da na abin da ya gabo aikin da ya nan ruwa da aka sa bidiyo da lokacin da an zo sai aiki kowa ne shi ko yana da alwala to yayi in ba ka da alwala to wannan ba Allah ba amma da alwala ta jibo to lallai kai da ne ko da lokacin lokacin hanyar ne domin sai sunan da wa'an asbab ba abu ta dabba wannan magana tana da ƙarfi kamar yadda ya ga ba da cewa in banda fiye talata aw na ma'ana man na ma'ana talata aw na fiye har ka ba ta bani sai ha idza zakara idza zakara ha na gamo to a idza zakara annabi yake wanda ya ga cikin sallah ko kuma ya manta sai ya ji ina kuma yanzu lokacin rana za ta bani to a lokacin da kana cikin shi ne lokacin saboda ne zaki sababi da akwai irin irin wannan zawatul azwa zuwa na yi kawai kake kira sallah ne shine haram to saboda haka kun ga ashe idan mutum ya zo sallah abun mu yi wannan sai ya samu nutsuwa sai ya yi babbar harama kuma sai ya nutsu sannan sai ka kula da kyau ba sallah ga wanda bai fatiha ba fatiha idan ka samu a sallah zalla ko ba sura ba ba malamin da yake da ba kai amma idan gaba kai fatiha mara kyau wannan cikin matsala kun san babban matsalolin mu shine kowa ya san fatiha amma ba kowa ne iya ba haka ne kowa ya san fatiha inda mutum yana zuwa masallaci amma ba kowa ne iya ba za ka gane haka ko sai sallar magariba ta zo ba liman za ka gane da bismillah yana a bismillah ba ba tawazu bane da iya bane Allah ba tawazu bane tab wani ba Allah yana nan babban dan boko ya zama ingila akwai abokin da yana koyar da ƴaƴansa ya kai matsayin matsayin da ya kai sosai ya yi da ya dawo gida yanzu ana koya da ƴaƴansa karatu sai suka kai jigo amma saboda suna da wasu gida ba sa kula da aka zo jigo amma yana san abu sai ce za a yi walima ya gani su da abokan zai aka zo walima ta kai har karfe shida da wani abu magariba ta zo za a yi kallon ya ta mai gida ai rabbul masjid haka imam maliki ko mai gida shi ne sallah aka ce mutum na yace a arama kai ba kai sallah shi ya Allah ya ce mu ji ba ya ji shi kai ba kai sallah sai da kai da gida shi kai kunya kake so ga wani abu yace wallahi ne ya ba yace a da ba ka ne kunya da yace abun da ya biya ran nan duk irin ni ma a ne to shi ne shi ma aka samu karatun aka fara yi shikenan Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi to saboda haka wannan shine ghairul maghrubi alaihi wala rali ka kai wa Allah wannan bashir Allah baya da Allah wala balin kuma ko ce wala dali wai da wala lali kuma wannan duk kuskure ne Allah ra la da da ka duk babu kuwa duk duk wannan ba sab saboda haka sai dole ne da mutum zai ji kai turanci ai ma dariya ba ni za dariya ba daga kuma ko o ya ya ce please i want to deposit something in my account wai wani yake wa wani zai gane kariya kuma yake wai ya ce deposit diko wai an dawo na wata wanda love boy yake wallahi kariya yake ya gane to wai a turanci za a ga ana da wannan abubuwan amma a wajen gyaran haduwa da Allah kuma ba za ka yi laka bai iya tafiya ba eh ayya nace wallahi nace duk wanda ya zo yanzu nace wannan kalma gobe za a ba kalma ne digital word ce ta banki yace wai bai gane ba nace wallahi ya gane kawai dai bai ga taka nace to kaga alamun matsalar mu da hannu kenan shi hadda balarabi da bature duk wanda ya zanci kawai ya yake so ba ba shi ke nan kawai balarabe ya zo a goni alarma da kuke da shi ya yi yana aiki a yau sun zo shi yana aiki a gurin ta tambaye shi za ta yi farbe ya to sai suka ruwan kan ta shi suna tambaye shi Allah jirgin ya tafi ne shi kuma ba ya da sai shi sai ga abin da suke yi ne shi tayyaru sama tayyaru sama la ta'ti illa ba'da al-maghrib wallahi sai balarabin garin ku eh sayyaratu sama la da'i illa ba'da al-masjid sai ruku bai ji ko to ya ga da un kaga mutum ya biye iya yi ko to na mai shi gani yauda yauda ko ko ko misalin misalin misalin da na baku wata rana yana nan a unguwarmu inda nake a garin kai akwai wani bawan Allah babban mutum ne ya yayi yayi wato ya rike babban mukami a gwamnati to ya ga da jin da ya riga kuma ko da jira ne da jin da amma da jin da hadda tilawa ya jin ya wani kiji ta ce da kullu ya ko gida Allah tilawa kuma ne ce don lokacin kawai ya ga a haka yaji je mu tilawa ne to saboda haka yace wata rana sun tafi aikin hajji yace to tunda mutanen da suke da su kuma yana da yana da karatu duk inda yake fara su tara da yana na tabbatar da ungon da yake duk majalisin da zai zaku gani to saboda haka da yake cewa abokan da biyu suka tafi sai dai hawan gidan da ya tafi to Allah ya ji wa kayan kasuwa ne amma duk suna zuwa makarantar dare da asuba kuma suna zuwa yanzu yan cikin gari za ku ba ta iyayen da cikin gari ba za su karatu zai tafi kasuwa da rana amma ba dan gari bane yana karatu to duka da zai da jin daga gurin mutai ba cikin asibiti sannan ba da jin turanci ba ruwan da turanci ne ko kudin su ce ne ba addini ne to saboda haka shi sai ne zai zo likita bayani cewa hawan jini ne ya kama sai ya ce wa likitan haza haza damu ya rabu wallahi da likita ya yi da ya zo ne dan ko abun hawo sai an ya gane sabon ya gane to wato essence ne ya rida ba a fahimta ke kawai to da haka wannan shine abin da abin abin da kodin jira mu ga wato abu ya kamata mu rika yin tubari muna kuma na akari kodin to saboda haka sallah ba a yi mata wani annabi ya yi sallu kamar a yi sallu in sallah kamar da kuka gane in kana so sallah ka kai kyau to ka je ka koyi ya annabi ya sallah isa ko a masallacin da yake ba su salatin da an ji ya ya annabi ne da hadu salat an ga ba cewa lila takbir lila taslim ka Allah ka tara wani da kai sa ke kana ganin annabi ne rayi haka ka ji tun da kabbara harama har zuwa sallama to wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu kuma kiyaye to sai babu na gaba bayan wannan babu babu hujjatu man kana la yajharu bil basmala babu da yake magana akan hujja wanda ke cewa ba a bayyana basmala basmala ko tafiya basmala basmala shine bismillahir rahmanir rahim tasbiya kuma bismillah shi za ku duk da aka ce an addu'a fa da ambata Allah da duniya ne basmala kuma za a je Qur'ani sai kuma an samu da nau je rubuto shi ka yayi basmala ya buɗe rubutu bismillahir rahmanir rahim amma a kullu da yaji amma a kullu amma tasbiya ne tasbiya a sauran wurare bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna wa ala rabbina tawakkalna to tafiya ake basmala ake magana hadisi na 225 ana nan da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr lalle annabi alaihi salatu wasalam kun ji kalmar la yajharu ko la yajharu baya bayyana ba wai baya yi ba annabi yana bismillah dalla amma baya bayyana ta lalle annabi alaihi salatu wasalam da sai da Abu Bakr da Umar kanu yaftihuna salata bi hamdillahi rabbil alamin sun kasance suna buɗe sallah da wannan kalma abin da yake suka ce Allahu akbar sai kuma koyi koyewa shi ba zancen zuci ba za a faɗa da wani amma ba za a bayyana wa mutane ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم idan ma iyalan ka ta yayi in ka ga dama ka dora Allahumma ba'id baini wa baina kadaya kama ba'ata baina al-rafiq wal madini Allahumma nasini min kadaya kama yulqa thawb al-ajwab min ad-dunya ko kuma kada kai da subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruka sai kai a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sai kuma azza bara alhamdulillahi rabbil alamin wani sahabi Abu Hurairah yace nabi Annabi alaihi salatu wasallam yana yin zuruhuna haka dan wani lokaci yace wani kake cewa an kai wannan jini sai Annabi ya ga ba to shi ne sunna ne idan ka zo sallah sallar da take a bayyane sai ma ka fara yi bayan kai kabbara to a duka yi zuru dan wannan lokacin kowa zai idan baka yi ba ba ne jiba ne amma ana so kowa ya yi domin koyi yake da Annabi alaihi salatu wasallam sallar koyo guda ma ga gaba da za ka haɗe sai abinka to wannan shine abin da yake suna nan addu'o'in wato bude sallah na'am idan zuwa kai kake da sallah dan da yake ne kai idan zuwa kai kake da sallah idan ka zuwa ki a bayyane ba ta ka ko juru ko ka saurari ka idan kuma a boye ne to ko wanda da ba ka zo ko da raka a karfi ki kai ma za ka du'a wurin kitta ko a raka a karfi ki kai du'a wurin kitta alaikum salam eh idan bai ba mutukar yanzu kana idan ka gan bai kana yi kabbara ka mun bara ka su ke sauri ka biya ko ya bismillah kai ka kai idan kuma ya bara karatu ka ka saurare Allah ya gani kana da niyya za a baka lada shi da bai da niyya ba lada shikenan amma ba a zo mutum yana karatu kai kuma kana wani abin da na'am نعم أسأل أذان إيه wanda ake a koyi eh duk gabar da yazo duk gabar da yazo ko a aya da biyu kake inda yake ba kai ma za ka yi misali ka zo ka ji sallah ya yi fatiha sai ya gama alarammomi ne bidiyo ne ne kaji je da fatiha zu kafin ka je wanda ya gaba kai kana gairin mazdubi ko kuma maliki yau biki sai ka buru koyi mutakar ya cika da ka fatiha za ka bi idan ba ya cika fatiha ai ba za a yi sallah ba duk limamin da kai a iya yake ne ka ba ya cika fatiha ne kamata ka yi sallah ba wallahi ba rake kin kadai wanda za ka zo kamar bidiyo kamar biyo da aka yi na za ka in dai irin wannan limamin ne mun ja faɗa mutum zai nemi kwararren tela in zai kai din ko kwararren bakaniki idan zai kai yaran mota amma ba zai nemi kwararren direba ba idan zai gurin Allah wannan wani irin rashin wayewa ne ai ya kauci za ga wasu limam wasu mutanen za ga har zaman limamin shi kuma da kana da gaskiya ga limamin da na fi nutsuwa na ji to bane limami sai ka fi gurin da zan samu nutsuwa a sallah ka fi nan mai sallah amma wanda zai sallah kamar an biyo ji ya kamata gaskiya ka ka samu mataki sai injuwa idan abin da yake ba na zahiri bane a boye ba ba ana magana misali mutum ne liman ne yazo sai ana yin sallama sai suna ai ko kan da rawa ba shi ne ake nufi ya fata muku sallah ba ba zai biyo ce gaba da Allah kowa ya gane sallah ba wallahi ba za mu tace ba ka bayyana ne ko shi ne abin da ake magana amma yazo kowa ya san me yasa annabi yake wannan kowa bai sallah ba idan ka bi wannan sallar ka sallaka dai da shi nake ai shi ya kawo yanzu wata shuba idan ka bi wannan sallah sallah dai kai ba ka san ba kai ba ana magana akan wanda abin da malaman fiqh suke fara duk wanda sallar da idan an ji ta har salatu ta inganta idan yayi ba ga wani abu da zai bada ka ba to idan ka bi sallah sallah kai abin da ake magana ke amma ba wanda ya yi wani abu karara ko shi wannan da yau kan jaraba ba mun sani haramun ne yi sallah wannan ana magana ne akan ba mu sani ba shi kada yin zan duba ji da dama ya jiyo ce wallahi a ce da dai ba wani bai bai sarki ba ko shi da gaba ba ruwan mu ko a cikin sallah ya jiro yana jiro waye in ya fice in ba mai janyo wani wani sai mu kara da sallah amma ba zai fara sallah ba kula da ni ba ko an ce kula da ni ne ban ne wani yayin sallah ya dace ka ba da da aka yi zaka ce ya ce wallahi ya wuce wannan da ni wai abu da yasa ina ga kaje wani da wani jiza na'am ala bukari eh to sai kuwa an ba da aula ma wannan bukari Allah ina muke sallah da wannan sallah kake zai canza ina limani razo dawa irin public masallacin nan idan ka je kowa za ka musalla za ka mata ga kowa wani ya makare yin kaza ka san wa za ka musalla an gane ko na babarbare ne babarbare ne muka gane ko na wanda suke oke oke wanda aka rike wai a jalla wala uku wai ba a wani a jalla misali in ma haka ne mu dauka haka ne misali ba a wani a jalla duk inda mutum ya samu kansa ko a wani yanayi ne ya yi sallah idan ya zo da hana shi fita ya alwala ba shi da alwala abinda zai na farko kawai sai ba ba gurin da zai yi sallah yi a zaune idan ba zai yi a zaune ba a yanayin da ya samu kan ko a kwance ne aka daddaure shi to yi da ko ka ji ne a jikin ka yana magana wai da bawo a gurin da ko ba hayin ne a jikin sa haka zai sallah da lokacin da ya fita to bare wannan ayin ba azuri ne larura ce wa iyyakum dole shi ne to saboda haka kun ga sai na Abubakar annabi ne da Abdul Salam sai na Abubakar sai na Abubakar duk sun kaga sai suna buɗe sallah da ni alhamdulillahi rabbil alamin kun ga nan ra'ayin Imam Malik ya fi karfi Imam Ahmad ba haka yake cewa da an zo sallah koyi du'a da tsifta sannan a bayyana karatu a karatun da ake yi a bayyane to sai babu na karfi Malik ce babu tashawu babu da zai masu gana akan istalati sayyi'a a sallah hadisi na 226 أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance idan za mu sallah tare da manzo kira da Allah Allah tabbata a gare mu kullu fi muti assalamu ala Allah idan sun zo sallah dan yadda abu da suke cewa kenan kauna ibadi assalamu ala ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala gulam falamma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi wato yadda ke yi shine idan sun shiga sallah an zo sai ya sai wato sai ce assalamu alaikum amince tabbata da Allah wannan kalmar ce fada kabula ibadi kafin bayin sa assalamu ala jibril amince tabbata ga malaika jibril assalamu ala mikail amince tabbata ga malaika mikail assalamu ala fulan ya bada misali da assalamu assalamu ala abba assalamu ala umma assalamu ala wa duk ɗan gidan ku ya kanu da ba yanzu wannan standard babu ne da kuma muka je sallah a gida mu sallama duk sai an samu ingilanci ba mun zai fara alajuwa da hannun dama alajuwa daga alajuwa daga wa daga duk sai an samu wanda ya sani a masallaci da haka ake sallah in mutum ya zo wanda ya sani duk sai ya faɗi sunan wani abinci ya tabbata ga wani abinci ya tabbata kai ta lissafi an mutum zai zo sallah ya ce da Allah yau ba ka manta da sallah ba ka sani to da haka ake to ne ya faru falamman zaraban nabi sallallahu alaihi wasallam annabi da idan da kalla akbala alaina bi wajhi sai biyu ya fuskance mu da fuskar fakala kun san sunna ne an yi sallama a biyu sunna annabi a malikiya ne an yi sallama a biyu a kan likan sai a zauna amma abin da yake daidai shine an yi sallama a biyu haka annabi sai biyu ya fuskance mu kai fakala bi inna allaha huwa salam ya jama'a ku zauna ku Allah ya yi ne assalamu kuma ya yi assalamu ala Allah shine assalamu ga jira kin ga mana kan suratul hakim wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus assalamu alaikum to kuma ji assalamu ala Allah shine assalamu alaikum shi da lokacin da na kadi da shi lokacin da annabi yayi wani aiki ya gaji ya dawo ta hada mu to karo ko lamuri ta tawo wato mura'adin da gida shi da abin da ake tage yayin wasa wasa mata ne su da kallon yadda za ba kalli mata Allah ne da su ta duba yanayi ko ya rubi yanzu ba dai ta ce kana bukatar kaza ba ko sai ta ka ba ko ya da dogo ne sai ta to za ta kawo saboda murna da Allah ya da abin da Khadija ta yi sai suro jibril ya ce je ka gaya wa annabi in da zo a gaya mata Allah yana gaishe ta kafin ta zo tana zuwa annabi alaihi salatu wasallam ya karbi wannan zoba yana karba sai yace jibril yanzu ya ba gurin nan ya ce a ga ya miki Allah yana gaide sai ta ce inna Allah huwa salam Allah shi ne azaba kaga ba za a ce shi ma ana gaide shi ba sai ta yi bani da wannan bidiyo ta ce Allah shi ne assalamu amma shi jibril ne wa alaihi salam shi amince Allah ya tabbata a kanka amma Allah shi ne assalamu to saboda haka wannan shine abin da malamin ke fada cewa fa idza jalasa ahadukum fi salatin yace idan dai yake zauna a sallah bal yakul yace at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu ba at-tahiyyatu ba at-tahiyyatu lillah duk dala da wajen jiyoyi sun tabbata ga Allah wa salawat da yabo da salloli da kambabawa dan abu da ariya a rayi shine abin da abu ya bazara cewa wato as-salatu talatin Allah shine yabo wadai ba su da dada da sarwoyi shine irin su subhana da alhamdu ba a yi wa kowa dai billahi sai Allah ba a yi wa alhamdu lil nabi subhana nabi kada mu yan fada balle da wani da yazo a waka ya subhani kaza wallahi ta fargaza saboda haka wannan sarwoyin Allah ko ake ga subhanallah alhamdulillah shi a tayyiba dada da sarwoyi Allah sun tabbata da Allah assalamu alayka abinda Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar ubangiji wa barakatuhu wannan malamin kace labarin kace bayarwa domin duk sun tabbata ga annabi labari ne domin akwai kabar a kan ka wa barakatuhu da albarkatun ubangiji assalamu alayna amince ya tabbata a kanmu wa ala ibadillahi salihin da bayin Allah gaba daya domin ba salamu ala bulayi assalamu ala fulani assalamu alaikum misali sai ka ce wa ala ibadillahi salihin kowa ya shiga duk bawon Allah da kwarai ya shiga to shine yake cewa fa innahu idza qala zalik annabi yake idan mutum ya faɗa haka asaba kullu abdin salihin fis sama wal ardi ya ga duk wani bawon Allah a sama da kasa wannan addu'a ba in sha Allah da lissafi yayin masallacin nan ma idan za mu ga masallaci ma fi jami'a abu za mu kai tafiya ba amma dai za mu duba za ka tafiya ba dan dai ta buku da kiran suna yanzu kai ba malamin makaranta ba ne yau ba za dai a duba ai ba za mu kwana ba za mu kwana ba in ko kwana za a je ga jiyo ga ba kowa sai ji ashhadu an la ilaha illallah ina ce da ba wanda ya tantance a bauta wa sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina ce da lallai annabi muhammad bawansa ne kuma manzon sa ne ثم يتخير بعد من الكلام ما جاء sannan daga nan ya zaba abin da yake so na zance ya kara shine ne salatin annabi za mu zo nan gaba za mu ji sallah ba sallah da annabi yake ko raka a biyu ne salatin annabi za mu zo kanta wannan to amma ma sha shi ne sai ne addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-masih ad-dajjal ko min sharri fitnati al-masih ad-dajjal da akwai ruwaya sai ka Imam al-Auza'i din san sai ga sallah sai ce kai ka ga mai ce to kai wannan addu'a a sai yarda in kace ba ganin shi daga sallah to dai na zuwa ya musu muhimmancin ta ne matsayi da wannan abubuwa hudun cewa ba fa dole bane ka tashi amma yana zo nuna musu cewa lalle ka sa wannan shine wato ya takayyaru ne na du'a ibada ka ta irin wannan addu'o'in da Annabi ya gwada mana in ma za ka kawo wasu to kun ga wannan ruwaya domin akan nan ya kamata mu tsaya ta shine zuwa dora abu ma tsara wannan ruwaya ita ce ruwaya da ta ko ce ne kuma ita ce ruwaya da Abu Hanifa da Imam Ahmad suka dauka ruwaya Abdullahi bin Mas'ud domin kai ya ga al'anwa anwa al-tawhid guda uku ko za mu kai ta kai at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabi ita ce wannan da take gaban mu me yasa aka ce da buyan anabila suka dauke ta saboda Bukhari da Muslim sauro ke ta ruwaya Abdullahi ibn Mas'ud in ka rika wannan sai ka sa ta kawai da ka zo yi sai ka ce ibn Mas'ud sai ka ji Imam Malik shi kuma yake dauka ita ce wanda yake koya mana da ko a wannan za a gara koya sai ki ya ji lillahi azzaji ya ji lillahi akai ba da salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu zuwa karshe wannan ruwaya sai na Umar sai domin akan mumbari ya hauye biyawa al'umma kuma sahabbai na zaune ba wanda ya nake tsari shi da imam malik yake ta kowace inganci an ji tayi sai ta uku da za mu take ta akai ita ce wanda imam shafi'i ya dauka ita kuma ruwaya ibn abbas abdullahi ibn abbas shi ne a cikin yasin mubarakatu salawa tayyiba billah akwai ta abu musa al-ashari wannan ne kawai bambancin fasaha a cikin yasin mubarakatu salawa tayyiba billah shi ne bambancin to idan karke ya uku nan ma zai karka canja shi a talla talla azar ga wata zaki asuba ga wata zaki al'asar ga wata zai da tarihi a cikin duka bambancin ta bakau ta kai da Umar wanda dai aka saba da shi amma idan ba kamar da muka faɗa akwai wanda ba shi da yanzu ba a ji a ga magana allo in ba kai za ta kai dan gaban karatu islamiyya da ake koyawa ba sai ga ya girma bibiya ba saboda haka shi ma ga wanda sun san kayya amma ba su yawa domin ayi da tayyatu lillahi kukuri at-tahiyyatu lillahi at-tahiyyatu lillahi ba kai tasbihi a kan yawon ba saboda haka at-tahiyyatu lillahi shi ne abin da duk tayyya haka kai at-tahiyyatu lillahi sai ba tayyatu lillahi at-tahiyyatu lillahi hausa at-tahiyyatu lillahi shi ne dai saboda haka da da dan gaisuwa sun tabbata da Allah saboda haka wannan shine ruwayar Abdullahi da Mas'ud Abu Hanifa da Imam Ahmad ruwayar um Sayyidina Umar Imam Malik ya zo Abu Abu Dawud da ya rawaito wannan sannan ruwayar Ibn Abbas kuma ita ce Imam Shafi kuma dukkan su ingantacce ne akwai ta Abu Musa al-Ashari akwai ta Aisha iya uku nan ka take da su kana so kuma ka bada da ka koma azumi su bar salatin nabi ba ma wannan su salatin nabi ba azumi akwai mu mujalladi uku wanda shine aslu ala da yayi aka dan baka wannan wannan shine ina da ne ka wata mutaya ta dine zuwa sai mu dora insha Allah ta'ala an zamu agabi da taimako na naira 3000 da da 880 muna fata Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya kuma kuma ya biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah ya nuna mana gaskiya da gaskiya ce babu ikon mutunta Allah ya nuna mana kariya da kariya ce babu ikon guje mata wadanda suke mana gaskiya da addu'a Allah ya kuma sarki ya biya musu bukatun su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين